بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني كعب بن لعي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد الشمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإن نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ب- سأبلها ببلالها رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها والبلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلة نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce lamma nazalata hadhihi aya yayin da wannan aya ta sauko faɗar ubangiji ta'ala da ya ce wa an zir ashirataka al-aqrabin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ka galgadi jama'arka waɗanda suke mafiya kusanci da kai ka galgaɗi danginka waɗanda suke mafi kusanci da kai kafin ka tafi ka galgaɗi waɗanda suke nesa da kai to lokacin da wannan ayar ta sauko da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ƙuraishen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kirawo ƙuraishawa ga baki ɗayansu a wannan lokaci fajtama'u sai suka tattaru fa'amma ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gangama kiransu da farko ga baki ɗaya ya yi ta kiran fami fami fami fami sannan ya koma kiran gida gida sannan ya koma kiran mutum ɗaiɗai mutum ɗaiɗai shine fa'amma ya gangama kiransu da farko wa khassa sannan kuma sai ya keɓanci waɗansu daga cikin gidaje na ƙuraishawa ya sake kiransu waƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya bani ka'abi bin lu'ayyin ya fami ɗin ka'abu ɗan lu'ayi an ƙizu an fusa minan nar ku tsamar da kanku daga shiga wuta ya bani murrata bin ka'abin ya fami ɗin murra ɗan ka'abu an ƙizu an fusa minan nar ku tsamar da kanku daga faɗawa wuta ya bani abdishamsin ya ku fami ɗin abdishams an ƙizu an fusa kumminan nar ku tsamar da kanku daga fadawa cikin wuta ya bani abdimanafin ya ku fami ɗin abdumanaf an ƙizu an fusa kumminan nar ku tsamar da kanku daga fadawa cikin wuta wato ku musulunta idan kuka musulunta za ku kubuta daga azabar wuta ya bani hashimin ya ku fami ɗin hashim an ƙizo an fusa kumminan nar ku tsamar da kanku daga fadawa wuta ta hanyar yin imani da shiga musulunci da kuma sayarwa ubangiji tabaraka wa ta'ala rawukanku ya bani abdulmuttalib ya ku fami ɗin abdulmuttalib an ƙizo an fusa kumminan nar ku tsamar da kawunanku daga shiga wuta ta hanyar kyautatawa da kuma nesantar munanawa ya fatimatu an ƙidi nafsaki minan nar ya ke fatima ya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an ƙidi nafsaki ki tsamar da kanki minan nari daga shiga wuta ta hanyar yi wa ubangiji tabaraka wa ta'ala biyayya da kuma bin umarni na mahaifinki ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma nesantar abubuwan da ubangiji ta'ala ya hani da kuma cikawa da dukkan abin da yake kai fa inni la amliku lakum shay'an min Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haƙiƙa ni bin mallaki komai ba bin mallaki karewa komai ba a gare ku min Allah daga azabar ubangiji ta'ala ni ba zan kare azabar ubangiji tabaraka wa ta'ala ba idan ta zo muku matukar ba ku tsamar da kanku ba daga fadawa wutan nan ghaira anna lakum rahiman sai dai cewa hakika kuna da kwai zumunta akwai zumunta tsakankanin ni da ku ta matsayina na ɗa a gare ku ko mahaifana akwai wannan zumunta wanda sa'abul wahabi balaliha da sannu zan dinga jikata da damshinta ma'ana da sannu zan dinga sadar da ita zuwa gare ku taratan fataratan lokaci zuwa lokaci zan dinga sadar da wannan zumunta zuwa gare ku wannan hadisi al-imamu muslim ya rawaito shi qauluhu sallallahu alaihi wa sallama bi bilaliha fadar ma'aiki alaihi salatu wa salamu da yace sa'abul wahabi bilaliha huwa bi fatihil ba'i thaniya wa kasriha ba ta biyu ana yi mata wasali sama kuma ana yi mata wasali ƙasa imma ka ce sa'abul wahabi bilaliha ko sa'abul wahabi balaliha wal bilal shine alma ma'ana sa'abul wahabi ma'iha da sannu zan dinga jikata da ruwanta wanda yake mai damshi to ba ruwa zai dinga ɗakowa ya dinga kwarawa ba a'a ya ce wa ma'anar hadith ma'anar hadithin sa'asiluha da sannu zan dinga sadar da wannan zumunta da take tsakankanina da ku saboda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a sadar da zumunta shabbaha tsatsi'ata habil harara ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kamanta yankewa zumunta bil hararati da zafi wanda tuqfa'u bil ma'i wanda ake kashewa wannan zafi din da ruwa wa hadhihi tubarradu bisila to wannan kuma zafi na yankewa zumunta shi kuma ana sanya ya shi ne ta hanyar sadar da zumunta din idan ana so zumunta ta ta yi sanfi ya zamanto ana sadar da ita to sai ya zamanto an kashe wannan zafin nata na'am وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحيم أبو اللهاب بلالها متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما wannan hadisi an amso shi daga baban abdullahi shine amur dan as allah ta'ala ya kare yadda da shi da ɗansa abdullahi amur ibn al-as ya ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama jiharan ghaira sirrin na ji ma'aiki alaihi salatu wassalamu a bayyane ba a ɓoye ba ya ƙulu yana faɗa yana faɗar wannan maganar a bayyane a cikin jama'a ba wai a ɓoye ba daga nise shi mazala ce yana cewa inna ala bani fulanin laisu bi auliya'i haƙiƙa fami ɗin wani ba masoyana ba ne ya ce na ji ma'aike alaihi salatu wassalamu a bayyane a fili ƙarar yana faɗar haka ba wai a ɓoye ba ya ce inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin Maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ce, Sani dai waɗanda suke majibinta lamarina, masoyana, shi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma nagartattun mumine, bayin Allah mumine waɗanda suke managarta waɗannan su ne masoyana, su ne waɗanda idan ina nan za su girmama ni za su kare mutuncina, idan ba na nan za su girmama ni za su kare mutuncina za su mun biyayya. Walakin lahum rahimun. sai dai su waɗannan fami ɗin nawa ne wanda na ce su ba masoyana ba ne sai dai akwai zumunta tsakankanin ni da su abullu habi bilaliha wanda zan sadar da wannan zumunta zan jika wannan zumunta bi bilaliha da damshinta zan sadar da ita kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarni da a sadar da wannan zumunta muttafaqun alaihi wannan hadisi al-imam al-bukhari da al'imam muslim suka fitar da shi wallafudu lil-bukhari amma lafazin na al'imam bukhari ne وعن أبي أيوب خالد بن زيد بن الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه وأن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه wannan hadisi shi kuma an amso shi daga baban ayyub shine khalid dan zaid al'ansari mutumin madina yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rajulan qala ya rasulallahi haƙiƙa wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda sahabbai a kowane lokaci so suke su ji wata garaɓasa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa su tafi su aikata saboda su samu aljanna to sai wani mutum ya ce ya jakadan Allah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna ka bani labarin aikin da idan na aikata shi wannan aikin Allah ta'ala zai shigar da ni aljanna ta dalilin wannan aikin da na aikata ka bani labari bi amalin da aikin da idan na aikata shi yudkhiluni aljanna aikin wannan da na aikata zai shigar da ni aljanna wa yuba'iduni minan nar sannan kuma ya nesantar da ni daga shiga wuta ba zan fada wuta ba saboda na aikata wannan aikin faƙalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da wannan bawan Allah wannan sahabi nashi ce da shi ta abudullah to abinda nake so da kai aikin da zai shigar da kai aljanna ya nesantar da kai daga wuta shine ka dinga bauta wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka zamanto kana ɗaya daga cikin bayi na Ubangiji ta'ala waɗanda suke bauta ga mahalicinsu. Wala tushriku shay'an bihi sannan kuma kada ka haɗa bautar wani da bautar Ubangiji. Ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai ne kake bautawa ba wani daga cikin mutane ko aljannu ko mala'ikai wanda kake bautawa bayan Ubangiji tabaraka wa ta'ala. sannan kuma al'amari na biyu wa tuƙimus salata ka dinga tsayar da sallah ka bayar da ita kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya koyar da ita ka bayar da ita a cikin lokacinta kamar yadda ubangiji ta'ala ce inna salata kana ta'alal mu'minina kitaban mawquta wa tu'ti zakata sannan kuma ka dinga bayar da zakka idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka dukiya wanda zakka ta wajaba a cikinta to kadda ka yi ƙanƙamo ka yi rowa ka ga cewa wannan haƙƙi na Allah a ciki yana da yawa ka ƙi hana ka ƙi badawa ka hana a ka ɗoka ka fitar da haƙƙi na Ubangiji ta'ala daga cikin dukiyarka idan akwai zakka wata silur rahima sannan kuma ka sadar da zumunta wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة وإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم تنتان صدقة وسلة رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم sallama qal hadisi daga Salman dan Amir yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi Salman ibn Amir al-Dabbi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallama yace idza afdara ahadukum wato idan kowane ɗaya daga cikin ku zai yi buɗe baki falyufdir ala tamrin ya fara buɗe bakin nashi da dabino idan akwai dabino ya yi amfani da dabino guda uku ko guda ɗaya ko guda biyar gwalgwadon yadda ya samu fa'innahu barakatun ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce saboda yin amfani da dabino akwai tarin albarka mai girma a cikin wannan dabino saboda a cikin shi akwai ƙarin haɓaka ta lafiya sannan kuma ya zamanto jiki ya samu cika sama da yadda za a samu a wani dabino fa in lam yajid tamran ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to idan wannan wanda ya azumi bai samu ba dabino wanda zai bude bakin shi da shi a farkon lamari ya zamanto ya nema kaura dawon bai ya rasa ko kuma a'a dama asalan bai ma tafi neman shi ba to falma'u ma'ana falyuftir alama'in shine falma'u to sai ya yi amfani ya bude bakin nashi da ruwa farkon abin da zai fara sha da zarar rana ta fada shine ɗauki ruwa ya kafa a bakin shi ya sha fa innahu dahurun haƙiƙa ruwa shi mai tsarkakewa ciki ne mai tsarkakewa waje ne ruwa wato baligu dahara ya kai makura cikin wato tsarkakewa wa qala ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace as-sadaqatu alal miskin manzo Allah ya ce yin sadaka ka ɗauki wani abu ka bayar daga cikin dukiyarka ka taimaka wa wanda yake miskini mabukaci ka bashi sadaka wannan sadakatun za a rubuta maka ladan sadaka wa alazir rahim amma ka ɗauki sadaka ka bayar ga wanda yake ma'abucin zumuntarka wanda tsakankanin kai da shi akwai zamantakewa akwai alaka wanda take ta jini sinitani wannan za a rubuta maka lada guda biyu ne sadakatun za a rubuta maka ladan sadaka da ka ɗauka ka bayar wasilatun sannan kuma za a rubuta maka ladan zumunta da ka sadar da ita wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya rawaito shi yace hadisi ne kyakkyawa وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال hadisi na gaba daga abdullahi dan umar yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa umar dan khattab abdullahi dan umar ya ce kanat tahatim ra'atun wato a ƙalƙashina a ƙalƙashin igiyar aure ta akwai wata mata wanda na aure ta wanda take kirista ce hukuntu uhibbuha na kasance ina son ta so wanda yake mai tsanani wa kana umaru ya karahuha mahaifina umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya kasance yana kyamarta baya son wannan matattawa faƙala li tsalliƙaha wata rana sai ya ce min abdullahi wannan matattaka ka sake ta ka rabu da ita fa'abaitu sai na ce a'a ba zan sake ta ba saboda ina tsananin santa imtana'atu li ajali mahabbati laha sai na ƙi sakinta saboda tsananin son da nake yi mata fata umaru radiyallahu anhu nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa zakara zalika la sai umar dan khattab radiyallahu anhu yayi tattaki ya tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa zakara zalika lahu ya gaya mai yanda muka yi da shi yace gashi nan yaro abdullahi ya auro matar da tafi karfin shi kuma na ce ya sake ta ya ƙi sakata فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce min abdullahi wannan mata taka ba matarka ba ce sake ta ta je ta kama sha'anin ta kai ma ka je ka nemo ta ka aura ka sake ta wannan hadisi al-imamu abu dawud ya rawaito shi wa tirmidhi da al-imamu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun al-imamu tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce نعم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأبع ذلك الباب أو احفظه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه wannan hadisi shi kuma an rawaito shi an amso shi daga abu darda Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi anna rajulan atahu haƙiƙa wani mutum ya zo mishi ya zo wajen abu darda faƙala wannan mutumin da ya zo wajen abu darda ya ce wa abu darda inna limra'atan ya ce akar makalla wa haƙiƙa ina da wata mata wa inna ummi ta amuru ni bi talaqiha mahaifiyata kuma tana umarta ta da in rabu da wannan matar ina da mata amma mamata ba ta jin daɗin zamanta da ita ta ce in sake ta faƙala abu darra'i sai ce wannan mutumin sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul ya ce to ni dai na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwalidu ausadu abuwa biljanna wato mahaifi namiji ko mace mahaifi a wasado abuwabil janna yana tsakiyar kafal aljanna kafafan aljanna ga baki ɗayansu to mahaifi yana mafificiya daga ciki imma mahaifiya imma mahaifi to yana inda ya fi dacewa mafi alkhairi daga cikin kafafe na aljanna a nan mahaifi yake fa'in shi ita fa'addu'i zalikal bab idan kana so ka tozartar da wannan kafar ka ƙi yin biyayya gare ta kuma ba za ka shiga ta cikinta aljanna ba a wihfazuhu ko kuma ka kiyaye wannan kafa don ka samu ka shiga ta cikinta wato idan mahaifiyarka ta umarce ka da ka saki matarka to in ma ka yi dubara ka lallashe mahaifiyarka har ta dawo ta haƙura akan wannan maganar da ta faɗa in ma ka cika mata umarninta wannan ɗayan biyu kenan in ma ka je ka lallashe ta ka lallaɓe ta ka yi ta gaigaya mata maganganu masu daɗi akan ita wannan matar taka ta yadda za ka gamsar da ita ɗari bisa ɗari ta yarda ka tafi ka ci gaba da zama da ita in ma kuma ka cika umarninta in dai har kana son wannan kafa taka ta aljanna ka yi ta kiyaye ta wannan hadisi rawahu tirmidhi al-imamu tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahihun al-imamu tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها حذفتها اختصارا ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل طويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه وسأذكره في بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاع قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة فقلت له ما أنت قال نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله تعالى فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن وأن يوحد الله لا يشرك لا يشرك به شيء وذكر تمام الحديث والله أعلم نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wato hadisi na gaba a cikin wannan babe an amso shi daga albara ibn azib yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alhalatu bi manzilatil ummi ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce khala yayar mahaifiya ko kanwar mahaifiya lokacin da mahaifiyar babu ita in ma ta rasu in ma ta yi aure in ma ta tafi wata ƙasa in ma ta tafi wani gari inda ɗanta baya nan bi manzilatil ummi wato a matsayin mahaifiya take wajen abin da ya shafi kulawa da yaro da kuma tausayin yaro da kuma gyara yaro wannan hadisi al-imamu tirmidhi ya rawaito shi al-imamu tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wa fil bab wato a cikin wannan babi wanda yake bayani akan kyautata wa mahaifa da sadar da zumunta a hadisu kathiratin wato akwai hadisai waɗanda suke masu yawa mashhuratun waɗanda suke kuma shahararru ne fi sahihi wato dukkaninsu suna cikin imma bukhari imma muslim imma muttafaqun alaihi minha hadisu ashabil ghar yana daga cikin hadisai waɗanda suke magana akan abin da ya shafi kyautata wa mahaifa shine hadisin ma'abuta kogo hadisin abdullahi dan umar wanda ya gabata a farkon littafin nan lokacin da mutum guda uku suka fita cikin bulaguro ruwan sama ya cin musu suka shiga cikin wani kogo daga saman wannan kogo sai wani katon dutse ya faɗo ya rufe kafar wannan kogo Shi kenan sai suka tattauna a tsakankaninsu suka ce ba wani abin da zai fitar da ku daga cikin wannan kangin face dai kowa daga cikin ku ya roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala da aikin da ya zamanto ya san ya yi shi don Allah ya yi tawassuli da wannan aiki na farko wanda ya fara yin magana addu'ar da ya shine ya ce ya ubangiji a haƙiƙa ne ina da kwai mahaifa dattijawa manya wanda sun manyanta sannan kuma ina da yara ƙanana wanda suke bin san ba babu amma duk da haka akwai alghabu da asabu da nake kawo musu ina kawo musu kayan sha na yamma da kayan sha na safe idan na kawo wannan kayan sha na yamma ba na farawa daga ɗiyana sai na je na baiwa mahaifana sun sha sun gama cikin sannan sai in kawo waɗannan yaran ce wata rana na zo ne mahaifana sun yi barci yara kuma suna tsaye yana kyamar in tashi wannan mahaifan nawa in hana su jin daɗin barcinsu sannan kuma ga yara nan suna ta hargowa suna ta kuka a kusana a wajen ƙawahuna amma bin tashe mahaifan na wani rike wannan akushi din a hannuna har sai da suka tashi na ba su suka sha sannan kuma na shayar da 'ya'yana ya ubangiji idan har wannan biyayyar da na yi wa mahaifana in har dan kai na yi ta Allah kaɗan yaye mana wani kaso daga cikin wannan falabin dutsen mu dinga ganin sama kai tsaye dutse ya dan bare mun karanta hadisin a baya wa hadithu jurayjin da kuma hadisin malam jurayj hadisin da yake dauke da kissar jurayj hadisin abu huraira wanda shi ma yana cikin sayul bukhari da muslim wanda shi kuma juraiju mahaifiyar shi ta zo ta tayi ta kiran shi tsawon kwana uku daga karshe dai ta mai mugunyar addu'a kuma addu'a ta same shi wa qad sabaqa haqiqa ambaton waɗannan hadisan guda biyu duka sun gabata an ambato su a baya ɗaya kwanan nan muka karanta shi ɗaya kuma a farkon littafi wa ahadithu mashhuratin da hadisai waɗanda suke shahararru fi sahihi a cikin sahihul bukhari ko sahihu muslim hadaftu ikhtisaran wato na shirye su bin kawo su ba na shafe su saboda in takaita maka wannan baban kal in kwaso abin da yawa wa min ahammiha amma yana daga mafi mahimmancin hadisin da ya kamata a ce na shigo da shi a cikin wannan babe amma saboda zai iya shiga karkashin wani babe bin shigo da shi ba anan shine hadisu amr ibn abasata as-sulami radiyallahu anhu hadisin amur ibn abasa Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi al-ɗawilu hadisin shi wanda yake mai tsawo al-mushtamilu ala jumalin kathiratin wanda wannan hadisin ya kunshi jumloli wanda suke masu yawa min qawa'idil islam na ƙa'idodi na musulunci tushashika na musulunci wa adabihi da kuma ladubba na musulunci yace wasu azkuruhu bi tamamihi insha Allahu ta'ala. Malam al'imamun nawawi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce wasu azkuruhu, da sannu zan ambaci wannan hadisi bi tamamihi da cikar shi zan ambace shi ga baki ɗayan shi, insha Allahu ta'ala idan Allah maɗaukacin sarki ya so fi babin raja'i a cikin babe wanda yake bayani akan arraja bawa ya zamanto ya sanya rai game da samun rahama ta ubangiji ya zamanto ya fifita arraja akan alkhawf qala fihi wato amr ibnu abasa Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa a cikin wannan hadith yace da khaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na shiga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bi makkata a birnin maka na tarra ma'aiki sallallahu alaihi wasallama maka fi awwalin nubuwa a farkon annabta lokacin da amur ibn abasa a sulami ya ce dama ni na san mutane kawai ba akan addini na gaskiya ba suke kawai na san a cikin bata suke saboda ba sa bauta wa komai suna bauta wa wani allah ne to sai na ji labarin wani mutum ya bayyana a maka yana ba da waɗansu labarai wanda labaran nan suna da kwai ƙanshin gaskiya ya ce sai na yi tattaki na hau abin hawana na tafi da na je na yi duku-duku har na samu dai na shiga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu a makka faƙultu lahu ma anta amur ibn abasa ya ce da na shiga sai na ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma anta menene aikinka kai kuma ba wane ne kai ba ma'anta ya ce bai ce ban man'anta akwai bambanci tsakankanin ma'anta da man'anta ana ma'anta menene aikinka kai kuma yanzu ƙala nabiyun ya ce ni annabi ne na Allah aikina annabta faƙultu wa ma nabiyun na ce menene abin da ake cewa annabta kuma ƙala arsalani Allah ta'ala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya turo ni zuwa ga bayan shi faƙultu bi ayi shay'in arsalaka sai na ce wa ma'aiki alayhi salatu wassalamu da menene ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo ka ƙala ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce arsala ne bi silatil arham ya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya turo ni bi silatil arham da sadar da zumunta wa kasiril authan da karya gumaka wa an yi wahadallahu wa la yushraku bihi shay'un a kadaita ubangiji ta'ala da bauta kadda a hada komai da bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa zakara tamamul hadith sai a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu bayan ya gaya mishi haka sai amr ibn abbas ya ce qultu mamma aka ala hada sai da shi to su wane ne suke binka akan wannan ra'ayin da ka zo da shi akan wannan abu da ka zo da shi yace abdun wa hurun wa ma'ahu yawma idhin abubakar wa bilal a wannan lokacin sai manzo Allah ya ce mai ai da bawa da ɗa ne kowa suke bi na a cikin wannan da'awar ta Allah subhanahu ta'ala. a wannan lokacin abubakar ya yi imani da shi hakanan bilalu ya yi imani da shi yanan sai ya ce manzo Allah zan bi ka ya ce a'a ba ka da ikon bi na a wannan yanayin da ake ciki a wannan halin da ake ciki na an sa mana takunkumi duk wanda aka gan shi a guri na ana ba shi kashi ana mishi kaza ana mishi kaza yanzu dai koma garinku idan ka ji na bayyana shi kenan sai ka zo ka ana ana nan da manzo Allah ya tafi Madina kuma sai ya zo shi ya musulunta kamar yadda hadisi yana cikin sayo muslim za mu karanta shi kuma a gaba insha Allah wa zakara tamamal hadith sai ya ambaci cikar hadithin wallahu a'lam Allah tabaraka wa ta'ala shine masani wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik